Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mai saurare. Abul Fatuwat Production Kaduna ke gabatar maka da tarihin maulanmu Sahibul Faidati Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya gabatar. Don neman ƙarin bayani ana iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Kaduna. ko kuma a tuntuɓe mu a lambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق ناصر العابدك والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه العظيم الحمد لله muna magana akan Sharif Abdullahi Shinjida wanda yana daga cikin waɗanda suka yi zaton faila za ta bayyana a hannunsu har Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna masa cewa ya nuna masa hasken sahibul faidati ya zo Dakar ya je gidan Saidi Umar Dal bai dace ba ya je gidan Saidi Malik Si bai dace ba ya je gidan Saidi Muhammad Habib ya je duk gidajen manya-manyan da sai da ya leka Allah bai masa muwafaka ya je can ba daga baya ya shiga masallaci da ya roƙi Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya yi masa shara ya ga wani haske aka ce bu wannan haske ya ta bin haske ya ta bin haske ya ta bin haske har haske kai shi kaulak ya sauka gidan shi Abdullahi da daddare sulusin ƙarshe na dare da ya je asbahi ba ta yi ba ya kagara asuba ta yi lokacin da alfajir ya ke tofi abdullahi ya fito sai maza ya tare shi zai masa magana shi abdullahi ya ce a yi haƙuri tukuna a yi sallah aka shiga aka yi sallah ma in sallah an idar ya zo da magana shi abdullahi ya ce ya haƙuri a karya aka karya sannan bayan an gama du'a waradin da za a karya sannan ya zo da magana shi abdullahi radiyallahu ta'ala ya ce duk kira 'ya'yansa a kira manya-manyan ‘ya'yansa tun daga saidi Muhammad al-Khalifa har aka kawo kan saidi Mahmud kan shi Husrin Bai wanda su ne to sannan aka zo kan shi Ibrahim radiyallahu ta'ala bayan manyan sun ƙari waɗanda da ake zaton kamar su ne za a ga hasken a tare da su to da shehu ya zo sai shi shi Abdullahi bin alhajin alawi almurtani sai zai miki sai shi abdullahi ta bashi sai ce wallahi wannan shi ne wannan shi ne sahibul faidati sai ce karfa mun asiri ka sauki hannunka kar ka sa yan uwansa cutar da shi wannan abin da ka faɗi ba yanzu na san shi ba ina sanin da shi babar sama ban aure ta ba sai da annabi ya ce in aure ta sai da annabi ya gaya mun ita za ta haifi sahibul faidati saboda ka ba abu bane bako ka sauke hannunka sauke hannunsa suka ce za a kai komai ya ce to da Allah yana roƙon shi Abdullahi radiyallahu ta'ala anu kar ya sanar da wani wannan shi Abdullahi sai ina zan sanar da wannan tun na sanar ni kaina hasken sa da nake dauke da shi a tsatsona na yi zaton ne ne sai da na haife shi na daina jin wannan motsin amma duk shekarun da na yi cikin Allah ina zaton ne ne sahibu sai to sai ran da na sauke shi to sannan ne na gane shi abin ba na ba ne to haka suka yi wani kaulin aka ce a nan ne ma ya nemi tajdidi wurin shi ibrahim wanda shi yake faɗi ke ce a lokacin ma da ya nemi tajdidin ne ina zaton ban balaga ba ma ya nemi shi ya masa tajdidi shi ya ce ai ni ban ma karɓa ba dalilin shi abdullahi wannan sharifin kenan sharif abdullahi shinjida ya ce kaga ko ka karba ko baka karba ba wannan kai ka sani ni kawai abin da nace kai mun tajdidi ka san dai na gane ka kuma na san ka sannan kuma so kake in tona maka asiri yara yan uwanka su gane ba kai ba sa'an su bane su daina wasa da kai to shikenan shi wa radiyallahu ta'ala ne ya maza masa tajdidi ya koma cikin yara aka ci gaba da karatu kenan to albarkar wannan tajdidin da shi Ibrahim ya yi masa ran da zai bar duniya sai da yace duk inda makiyansa suke makiyan shehu tijjani a kira su su zo su ga yadda tijjanawa na gaskiya suke mutuwa radiyallahu ta'ala aka je duk wanda aka je aka ya zai ce ai shi ba zai zo ba me za mu zo mu dan bid'a dan kaza dan kaza ce ai ya ce ku hakuri dai da lafiya ne ku zo za a yi ban kwana suka dai zo wasu nufa haka ana ta izgili da istihza'i da suka zo suka zauna an ce kana neman ya ce eh daga yau gaba ta kare yau zan koma ga Allah to kun ji ko kun ji irin maganganun da waye sarran da zai mutu in ba Allah ba ce to alhamdulillah mu muna cikin waɗanda suka san ran da za su mutu kuma suka san makomarsu saboda haka daga yau rikici ya kare na kira ku ne ku zo ku ga abin da shehu tijani faɗi gaskiya ne ko ba haka bane a gaban ku zan mutu ku ga yanda za a yi sai dariya ana ta mai da abin da ya kamar wani wasa sai can sai aka ji ya amsa sallama sai ce to gaskiya ɗaya ta bayyana shehu tijani ya ce mana in za mu yi wafati sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam zai zo to sallallahu alaihi wasallam ya zo gashi yanzu haka kuma yanayin ɗakin ya canza wani yanayin wani irin kamshi da wani irin yanayi ko wani izgilancin mutum da inkarinsa dole ya saurara haka dai duk da haka dai ka san munkiri ba su daina su ba sai can aka ji ya ƙara amsa sallama ta biyu sai ce to alhamdulillah ga mala'ikan mutuwa nan ya shigo zai fara aiki sai kowa ya nasu sai to mala'ika fa ya fara aiki ya ja raina daga wuri kaza ya zo wuri kaza duk inda yace an ja ran sai ga wurin ya mutu duk inda yace an ja ran sai ka ga wurin ya mutu haka aka yi tai har aka zo karshe yace to ina muku albishir a yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulillah وأشهد أن كل ما كانه الكتب المكتوم حق وصدق to daga nan shikenan sai ya ce amma idan raina ya fita kar ku kai ni annabi ya ga mun in nayi wafati za a yi ruwa saboda in kuka fita da ni ruwa zai jika ku ku bari ruwa ya sauka ƙasa ta ɗauki ni'ima ta ku haku aka yana rasuwa sai ruwa aka yi ta ruwa aka yi ta ruwa aka yi ta ruwa bayan ɗauke ruwa aka fita da shi aka kai shi makabarta shi an ce waɗanda zuwa karbi ɗari ga makabarta ranar Allah kaɗai san adadin su albarkar tajdidi da shi Ibrahim to wannan shine dalilin da yasa ya zama wato ya'yansa suka fusgo cikin ƙaunar shehu radiyallahu ta'ala anhu dan abun har ya wuce ma inda ake tunani akwai ɗansa sai bi Muhammad Limushi Shehu Ibrahim ya taɓa zuwa Burtaniya ya je gidan Sheikhani aka yi masa hidima iya hidima ya je gidan yayan Sayyidi Muhammad Nawawi aka yi masa hidima iya hidima aka je gidan Shehu Hadi Maulud Fal shi ma aka yi masa hidima gayar hidima aka je gidajen manya-manyan nan na Murtaniya da aka je gidan Sayyidi Muhammad al-Mushri radiyallahu ta'ala anhu sai ya shigo cikin gida ce to duk matar sa wacce ta san tana da wani abu da ta saya da kudin ta ta dauka abinda ba ita ta saya ba ta bashi su je gidan iyayen su su jira shi Ibrahim ya zo sau da sai an gama ganawa da shi uku sannan su dawo haka iyayen sai ce duk wanda ya san yana da wani abu da ya saya da kudin sa ya dauka bayan sun gama ce hadimai duk abin da yake gidan a kwashi a kwashi a kace aka loda abu ya sake shigowa gida ya ga kai ta yaya ba nan na katar din ba shi ma aka nan nade yace haddatin da ke kasa share a je a zuba a mota aka zuba an ci har shehu da ya zo ya gani abin ya bashi shehu ya burbushi ya ce akwai wata yar bukka da yake shan ataya a bayan gidan shehu ce mushir kayi mantuwa ka bani komai amma kayi mantuwa sai ce a karɓar lawo ya yi ya ce bukkan nan baka ban ita ba ya ruga a guje zai ce shehu ya ce wannan mutumin ya riga ya tafi bashi to a lokacin sai ake ta zagi a murtaniya ce ai mahaukaci ne ai ya haukace wasu kuma ce a kai ya za dan sai dai abdullahi bin hajin alawi ya haukace a a ka san bakakken fatan nan akwai asiri ai asiri sihiri aka yi masa shi ibrahim ya sihiri ce shi ne maganganu aka yi ta yi to da labari da kunnan sa sai ya ce to fa in kuntu majnunan fala ziltu hakaza wa in kuntu masfuran fala ziltu fi sihiri وإن كان حبي للخليل يضرني فيا رب أجل لي من الضر ما تشاء إن دي هوكاني الله بانا فاتا أموركي بانا غور أموركي الله كسا أمت ما هوكي Allah in sihiri aka yi mu Allah ka dinga sa sihirin nan dinga cina eh in dai wannan sihiri ne kaunan nan da take shi Ibrahim in sihiri ne Allah ka sa sihirin dinga cina har in mutu ya ce Allah in dai soyayya ta da shi Ibrahim Khalilur Rahman za ta cutar da ni ka gaggauta cutar da ni bana bukatar waraka to ka gani gashi babansa ba yana daga cikin khalifofi waɗanda suka rike kilafa kamun bayyana faida dan sai da ya rike kambun walita na duniya kaf shi sai da Abdullahi bin Al-Hajj Al-Alawi sai da ya zama gausi khalifan Allah ne sannan shi Ibrahim ya bayyana yake ga masa anta sahibul faidatul haqiqiyya duk wanda yi da awa faila ba kai ba majazi ne kai ne haqiqi kai ne na gaskiya to amma duk da wannan wai ikon Allah ɗansa me kuma ya zauna ya takama a ce ai ai baban ku ne malamin shi ko amma ikon Allah sai ya zama bi yake har ma ke cewa murida shaykha la taqsud siwahu fa qasdu shaykha aqrabu lil muridi فإن شاهدت قربا في هواه فقل في حقه عن من مزيد wai kai muridin shehu mai neman shi Ibrahim kar ka kuskura ka nufi wata halara ba halar shi Ibrahim ba idan ma Allah maka muwafaka an fana'i kai to ka nemi fana'i akan fana'i idan kaga kusancin ya kai kaga kamar duk abubuwan da yake cikin wailar kasha to tambayi shi Ibrahim ka ce da shi halmin mazidi ba za a rasa abin da za a kara ma ba abin da ke hannunsa baya karewa saboda karka ce to ai na tike shi saboda ka bari in nufi wani ka san ka'idar tasawufi in kana bin shi in ka tike abin da ke hannun shi labudda ka rabu da shi shi ne ma da kansa zai tura ka gaba in dai na Allah ne in ya tabbata abin da yake hannunsa ya kare zai ce to alhamdulillah yanzu kan mun zo daidai saboda ka koma wurin shi ba ne to shi ne shi sai da imam lishiri yake ce to in ka kai ma ka ga cewa duk abin da ke cikin wannan kashin yi to tambaye shi dai ka ce da shi halmin mazid ba zai rasa abin da zai kara maka to haka shi shi abdullahi radiyallahu ta'ala da sharif abdullahi shingida suka yi ban kwana da mahaifin shi ibrahim radiyallahu ta'ala no ya koma garinsa murtaniya yana ta farin ciki ya tara 'ya'yansa da su mushirin da yayyan mushirin ma radiyallahu ta'ala anhu ya gaya musu ya ce to yanzu fa fainan nan da muke ta magana muke ji shotu ya ne magana akan ta ta bayyana saboda haka yana nan a Senegal a bai ce yana nan a Senegal ba ya ce faila ta bayyana a faila ta bayyana kuma ana nan ne ita zai faɗi kansa idan ya faɗi kansa kar ku ja da shi ya ce amma wannan magana da na gaya muku ku ɓoye abu har sai kun ji labarin bayyanarsa in kuka ji labarin ya bayyana to ku yi gaggawa tafiya wurin sa kar ku yi jinkiri ku zama a gaba gaba kar ku yadda wani yarga ku don ku zama daga cikin sabiqun al-awwaluna to haka ko akai shine can wannan mai goran faila yake yake yake fadi can cikin goran faila shi yana cewa wai tamkar da shehunsa abdullahi ya yi rila tun daga shinjiɗa har sun gane ba gajiya shi wannan sharif abdullahi shinjiɗin kenan shi ne wanda ya yi rila tun daga ƙasarsa wato murtaniya kenan wai domin ya sadu da hango wanda ya yawa- domin ya sadu da haske wanda ya hango tun daga ah, ah, tun daga garinsa wato ah, tun daga can Murtaniya wanda yake tun sadda ya shiru daga wurinsa dan dan aniya tun daga Murtaniya yana zaune Allah tabaraka wa ta'ala ya masa kashifi ya gani shine yace ya sauka da kar yanne mai bai gane shi ba sai ya tashi ya je zuwa kaula ka ba gajiya sai ko ya dace ya sauka gidan mahaifinsa shehun Alhaji Abdullahi mai aniya a cikin yana zaune shehi ya wuce ya ganai shine wannan hikayar da muka kawo ya ce da shi wanga yaro ɗanka ne ku jiya bayan duk waɗannan sun zo ya ce "A'a, wannan ma naka ne ce "Ta- to ai wannan shi ne shi ne shi ya ce ya ce ya ce na'am sai ya ce masa shi nake bahasi na hango nurinsa tun a ƙasar mu ne tafiya ya yi mai bishara da shi ne bai zatul khatim ya ba da ɗansa ga shehu tun a nan na jiya shi mushrike ne radiyallahu anhu ya ce ya ce da shi ga amana na riƙe mini shi domin ƙanin kafa ne sai kai kula da shiya kuma an ji al'ajuba gun walidarsa wato walidarsa tili tili ai tun da ai tun yana ciki har ya sauka nan duniya wato hikayoyin duk da muka dinga kawowa abin da yake gaya mata na tafiya ta gona da abubuwan dai da muka faɗi tun a baya to saboda haka wannan shine ainihin hikayar shi shi Abdullahi radiyallahu ta'ala anhu tsakaninsa da shi Ibrahim to ana nan tafiya ta yi nisa bayan ina ganin ko shekara uku ne ko hudu shi Abdullahi radiyallahu ta'ala anhu ya yi wa fati shi Abdullahi ya yi wa fati sai ya sake dawowa to da ya dawo sai ya sauka wurin sai Muhammad al-Khalifa dama Muhammad al-Khalifa shine babba dan shekarunsa kusan ya haifi Shehu Ibrahim ba wai shekaru bane na kusa yana babban dan sa sai Shehu Ibrahim to da ya dawo ya ce ya ya zo ta'aziyya ne ya samu labari abokinsa cikin Allah dan uwansa shi Abdullahi ya rasu so da haka ya zo ta'aziyya ne amma kuma yana so zai kwana kuma gashi su kaulak a gine-ginensu irin gine-gine ne na ƙasa saboda haka shi kuma bai saba kwana a ginin ƙasa ba yana so a sa shi a a ɗaki irin mai jin kaɗin nan eh, ginin ciyawa abin da ya sai faɗa haka saboda ya san ɗakin shi Ibrahim haka yi. sai yake so a je a dabdale kenan Muhammad na Halima ya ce a a- to ai mu ɗakunan mu gaskiya ba haka suke ba amma ɗakin kanin mu ah, Ibrahim shine yake haka saboda haka bari in kira shi in haɗa ka da shi ya kira shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya ce to kaga wannan ah, abokin mahaifinmu ne tun daga shinji da yake ya samu labarin wafatin mahaifinmu shine ya zo ta'aziyya zan haɗa ka da shi ya kwana a ɗakinka saboda jikinsu bai san sanyi shi ko ɗakin jinka yana ɗaukar ɗini in ana sanyi saboda haka ka je da shi ya kwana a ɗakinka sai wani ya ce "Tafaddal." bismillah akram kallah to dama sun san juna ashe yana so a je daki ne cikin dare a shi sha madadi shi ma kamun ya tafi yake nan suka tafi daki da dare yayi suka fara tattaunawa da shi radiyallahu ta'ala anhu suna ta tattaunawa suna ta tattaunawa suna ta tattaunawa suna ta tattaunawa yace wallahi ba ta'aziyya ta kawo ni ba na zo ne akan maganarka yace da shi anta sahibul faidati tijani walakin haza sirrun azimun faktumhu kamar yadda ka san zuwa nan nawa abin da ya karanto na zo in ƙara jaddada maka wallahi babu shakka babu kokonto kai ne ma'abocin faidar tijaniya kuma wannan makami na ka sirri ne babba wallahi ka ɓoye shi kar ka yadda ko ta yaya ko ta halin ƙaga ka bari a gane ko kai waye ya bayyana wa shehu radiyallahu ta'ala anhu wasu abubuwa da yawa har yake ga shi Ibrahim yake cewa anta shay'un azimun inda Allah tabaraka ta'ala kai wani lamari ne mai girma a wurin Allah tabaraka ta'ala babu wanda ya san ka sai Allah yake ga shi kuma kulubi ne shi a wannan lokaci khalifa ne na Allah ya shi yace to saboda haka wannan lamari na zo ne don maka wasiya ka ɓoye lamarinka kar ka kuskura ka furta wani abu sai ka ji an ce na yi wa fati saboda in ba haka wani abu zai iya faruwa kasan akwai mutane da in suna da rai a duniya komin girman ka sai ka yi ladabi wannan ƙa'idar Allah ce yana daga abin da ya sa shehu tijjani haɗuwarsa da saidi abdullahi hindi da annabi ya tashi ba shehu tijjani ɗariƙa ma bai ba shi dukanta ba saboda gausi yana da rai abdullahi al-hindi aka bashi istighfari dari salatul fatihi dari babu la ilaha illallah sai da aka shekara hudu tariqat tijaniya ana istighfari da salati ba hailala shekara hudu sai da sayyidi abdullahi al-hindi ya koma ga Allah to sannan annabi ya cika mai la ilaha illallah saboda in an karanta la ilaha illallah akwai abin da zai faru in kuma abin ya faru to abin ba zai daɗi ba to shi yasa Allah yake yin haka shi shi Abdullahi radiyallahu ta'ala a wannan lokacin Sharif Abdullahi shinge da shine khalifa to in shi Ibrahim ya furta wani abu to wayoyi za su tos a gani ko sai ga matsala ta faru a duniya to saboda haka shine sai ce to kai hakuri kar ka furta komai ka bari sai ka ji an ce na yi wa fati idan ni wa fati kar ka ji tsoron kowa ga yawa halitta ko kai waye eh ka gaya mata ko kai waye amma ina maka albishir fa zaka ga mahassada da makiya mahassadar da tunda Allah yake yin wali biya taba hada wali wanda yake da makiya kamar kawai zaka ga hassada iri daban-daban zaka ganta cikin gidanku zaka ganta cikin makwabta zaka ganta a bakin wanda ma ba san ka ba wanda ba san ka ba su zage ka wanda suka san ka ma su zage ka za ka ga abubuwa wanda yake babu wanda ya san adadin shi sai dai Allah ta baraka ta saboda ne saboda kai masoyin Allah ne shi ke ga shi shi Ibrahim radiyallahu ta'ala yake ce masa man ahabbaka ahabba Allah wa rasuluhu wa man ta'allaka bika naja min sharri dunya wal akhirati wa man adaka khaba fid dunya wal akhirati yace duk wanda ya soka ya so Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya rataye da kai ya tsira daga sharrin duniya da sharrin lahira duk wanda ya kiyaya da kai ya tabe duniya da lahira yi maganganu yi maganganu tsakanin su da shi Ibrahim maganganun da fuskokin takardu ba za su iya dauka ba bakin alƙalin yana dakushewa daga wannan kunnuwa ba za su iya sun kurumta daga su ji wannan abu baki yana zama daidai daga ya furta irin wannan abin da ya faru tsakanin Sharif Abdullahi Shinjida da shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu anan ya kwaso dukkan asrarai duk wani ilmin la'if duk wasu da ɗa'ifu da haƙa'iƙul irfaniya da da ƙa'iƙu da raƙa'iƙu da da ƙa'iƙ ilimin iri-iri da asirarai na gaihi wanda Allah ta baraka ta'ala ya sa ya rike amana ya danka su a hannun shi Ibrahim ya sanar da shi wasu abubuwa abubuwa abubuwa wanda yake al'ada sunnar Allah ta gaji haka kamar sunnar Allah wacce ta sa aka ɗauki sallallahu alaihi wasallam kai shi wurin sai da Amina ta kai shi wurin wannan dan uwan mahaifin nata mahaifiyar kaga annabi ya san komai amma saboda sunnatul lahi walan tajida li sunnatul lahi tabdila hikima ce wannan duk shari'a kenan to sai a je ayi wannan ayi ma bayani a ce ai kai ne kaza ai kai ne kaza ga ma kaza abu kaza kaza ne duwa ita ma bayani saboda haka sunnar Allah tabaraka wa ta'ala take to haka akai ta yi har shi abdullahi radiyallahu ta'ala anu asbahi tai akai sallah asbahi shi ibrahim ya raka shi wurin sayyidi muhammad khalifa suka ban kwana ya koma garin sa da bayan shekara hudu sharif abdullahi shinjida yayi wafati da yayi wafati labarin wafatin sai iske shi ibrahim radiyallahu ta'ala anu a wannan lokaci a dan uwansa sayyidi muhammad khalifa cikin watan rabiul awwal ya an shirya maulidi kuma a wannan lokacin wato labarin wafatin shi sharif abdullahi shinjida ya zo shi haka yi masa ilhama sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi cewa duniya da za ta taru a gidanku yau gurin maulidi ka sanar da su kai wani wanda Allah ya masa muwafaka shi ka wanda Allah ya masa muwafaka wata ka dai sanar da halitta ko kai waye
shiga ibrahim bambarinka shiga ibrahim bambarinka kan mu wuce gaba zani gaira cewa Ahmadu jikan annabinka. Ce kan mu wuce gaba zani gaira cewa Ahmadu jikan annabinka. Ya sila ɗani la'auli ya wuce wa Ahmadu zan buga tamburanka. A gagara gasa uban kabiru shewa Ahmadu ba kuɗi bi irinka. Waliyan can gaba har na da da zamaninmu na yanzu yana irinka. Kai waliyan can gaba har na da da zamaninmu na yanzu yana irinka. Shewa kai musurin fa ka rufe su gun wuyansu ka ɗora ƙafafuwanka. Shewa kai musurin fa ka rufe su gun wuyansu ka ɗora ƙafafuwanka. Kai ko wani ya yi kazar kazar kazar ya tashi a dole yana ƙasanka. Ga ruwan daɗi mai wanke dauda mu sha kan mu koshi mu sa ga salaka. Shehu ruwan daɗi mai wanke dauda mu sha kan mu koshi mu sa ga salaka. Kai shewin namu na fari sabi kuna sun mana aiki ba iyaka. ashe wai namu na fari sabi kuna sun mana aiki ba iyaka a sun mana noma sun yi sassube cikin bazara muka samu kaka wallahi sun mana noma sun yi sassube cikin bazara muka samu kaka a sun rike in ya kaula kishe wasan ga iza ya ba iyaka sai a zo a yi sana gani kamar tudin da kali ko kofarinka kuma ina ma da osara yosara a yanzu iza ya ce iyaka sayidun makiyin bar hama kaulayi a yanzu a mai da gidansa toka. Na sayidun makiyin bar hama kaulayi a yanzu a mai da gidansa toka. Kacici kacici kacici yan uwa ku taru ku gane mai na taka. Na ce kacici kacici kacici yan uwa ku taro ku gane mai na taka. Anisha tan faira shafi'u ɗan salisu ne in yas na taka. Ani zakara nike shiwu shi ya sa ni cara shawo ban gudunka. Kai ni zakara nike shiwu shi ya sa ni cara shawo ban gudunka. Kai ka zo ka taba ni mu tashi ni idan ka nemi ka je sama in riƙe ka. a koda za ta ware ta warware na kaula ni da bambarin ka sai koda za a daka a nan na za a sani ga firmi na riƙe ka Yabe barayin bambarin ka
alhamdulillah a cikin wannan rana na maulidi shi ibrahim radiyallahu ta'ala dama tun walidinsa yana da rai shi abdullahi duk sanda aka zo fagen yaban annabi shi ibrahim shi ke yi kamar inda muka faɗi shi tun tasowarsa in mahaifinsa ita gambiya ya je to duk sanda aka ce ga nan kan hanya zai dawo kannansa da yan uwa duk za a yi ta kowa zai ta wadin abin da ni na ce a ba zai so kaza ni na ce a so min kaza shehu ran ba zai ce koyo ba da baban ya zo ana rabo shehu ba zai fito ba sai an kira shi in an kira shi kuma da ya leko yaya yara sun zo suna karban abubuwa kai baka fito ba yana ce ai ni ba ni da wata bukata in dai ba alburda aka sayo min ko hamziya tun bude idan su shi abin da sun shi tun da shi Ibrahim ya taso bai taba yin gasa ba da wani dan uwansa sai dai akan san annabi duk abin da dan yan uwansa suka samu bai gasa da su ko menene amma duk ran da ya ji wani cikin su ya kwana yana zikiri ko ya kwana yana karanta wani yabo to shi Ibrahim ranar ba zai iya bacci ba ya dinga tsawashi yana kewaye ɗakin wannan wanda ya ji wannan abin yana mamaki na a wannan ma a kai ma yaushe ma har ya gano inda makamar abin wai shi ma to shi ya dinga ta'ajibi kenan yana jinjinawa wai kai ma har ka gano inda ya kamata a rike to haka sai baban su tun da ya garka sai ya aje bangaren yabo na annabi shi Ibrahim shi ke to aka zo ana ta an shirya komai ga baki an cika duniya kowa yana kallon shi ana zaton shehu ya fito ne za a fara za a fara yabo da shehu ya fito abin da ya ce da ya fuskanto bangaren su Muhammad Khalifa sai ya ce ana da haqqu wa kullu man yuridu an ya'rifa al-haqqa falyaqum wa ya'rif nafsahu wa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu abin da shi ya ce ya ce wa man aradal mustafa sallallahu alaihi wasallam falyatini fa ana huwa wa huwa ana wa man aradal qurb al maktum abil abbas tijani falyaqum fa ana huwa wa huwa ana fala farqa baini wa bainahu babu bambanci tsakanin ka san magana irin wani a cikin yara baya take balle cikin manya-manyan kudubai shi ni ne gaskiya duk wanda yake neman gaskiya ni ke roga ta duk ne neman gaskiya ya tashi ya zo ya haɗu da ni ya san kanshi duk wanda ya san kanshi ya san ubangijin shi Muhammad na Khalifa aka yi tsit farko tukun a wani kaunin aka ce ba wanda ya tashi shi wasu rumbai shi wasu rumbai radiyallahu ta'ala no shine ya tashi a wani kaunin an ce akwai sai dima abdu niyangi shi ma ya tashi amma dai lance mafi shahara shine shi wasu rumbai shine ya tashi ya ce gani an ce shi ibrahim ya bugi kirjin shi kawai sai ya faɗi da faɗi yana tashi sai miki arifin billahi sau da aka shi furin bai ba azkaru ya irin wannan ba sai ibrahim ya ce ina wani kuma ana tsoron kalifa akwai yara sun yadda amma ba za su iya tashi saboda shi shi furin bai dan shi abdullahi kanin su ne amma ya ce ya yadda za ta yi kanin shi ne amma kai gauri ya ce dan gidan uban waye wani ku kamo shi ya zafi ya zama akwai waɗanda sun yadda dama waɗannan mutane ke tare da shi dama sun sun yadda sai di ibra fal ya yadda sai di umar ture ya yadda sai di usman ja ya yadda sai di ali sisi ya yadda to amma su ba su da gatan shehu sirin bai a wurin kenan ya bigi kirjin shi ma'arifa ta cika shi kenan daga nan sai shi muhammad khalifa ya fara faɗa wai yaya ne me yake faruwa ne Muhammad Khalifa yana me yasa ne ka ne Ibrahim me yasa ne ka shi Ibrahim ce ba komai sai alheri alkhairi ne ya same ni wannan magana da na faɗi ba ra'ayi na nake faɗi ba alkhairi ne ya same ni to ne ka san ko abin da kake faɗi ka san ko abin da kake faɗi yace kwarai da gaske ina sani shi to duk yanda aka ina zaton aljanu sun taba wannan magana ko ma hin bai faɗi ta ba sai Ibrahim ce wa ma qultu qawli shadihan mutabajjihan wa ma masani sukurun yugayibu akali ba shadahi bane ba tabajjuhi bane alfari ba shi nake ko babu wani maye da ya taba hankali na ina wartsake ina cikin hankali na ina san da abin da nake wani sai dai Muhammad Khalifa nan da nan ya tashi yana tambayan manya da Allah duk wanda ya san yana da wani gudunmawa ko wani agaji maganin iska da Allah ya taimaka mana nan da nan dama yana da almajirai da yawa aka kama shehu radiyallahu ta'ala aka sashi a daki aka dinga hayaki kaji mana Allah masu karanta yasin da yi masu surat likaji surayi masu wane ne walamma arkau qala musa ma ji idin bihi sir inna allaha sayyiduhu inna allaha la yuslihu amal al mufsidin suna yi masu wa qadimna ila ma amilu suna yi kowa wannan ya nashi wannan ya nashi ana ce aziru ne suka taba shi ana ta kawo hayaki ana ta yin abubuwa shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu babu abin da ya dame shi shi dai yana ta kiran mutane ya ga musu cewa wannan abu ba cikin hankalinsa yake kailan nan ga yanda take ga yanda take ga yanda take a wannan daren sai di hadisi sai zo sallama mushi a daren ba a kwana ba ya ce da wasu sun yadda duk abin da shi ya faɗi sun yadda kawai dai tsaurin mazaunin ne ba zai yiwu mutum za su ce ma rashin kunya a kai musu zai su mamar na khalifa ballan tana shi sai dai ali yana daga cikin almajiran ma mahaifin shehu tun mahaifin shehu yake yana nan mahaifin sai dai ali sai sai kawo shi gida hasken shehu ya gani ya bar karatu wurin baban shehu ya koma wurin shehu ibrahim yana karatu to duk irin irin su shehu ya shan ana zaune ana yin wasu abubuwa da ce ku dage ba ku yi zikiri da yawa ku yi salati ga annabi da yawa idan faila ta bayyana duk kuna da fatahi a ciki to ba sa gane ma'anar saboda duk a wannan lokaci tijaniya an ce an ce faila to ba wasa farkon ma sun dauka sai mahadi ya zo dan da yawa an dauka makamin mahadi ne ai mahadi ne faila ta zo mahadi kenan to shi yana yawan fadin wannan tutun ran da ya tashi yawan nan magana sai dai ya ce to dama su sun riga sun yadda ba sa shakka to haka lamarin shehu radiyallahu ta'ala anhu kullun abin sai gabai kullun abin sai gabai a wannan lokaci shehu Ibrahim kwana yake yana zikiri baya yin shiru kwana yake yana zikiri kuma duk inda aka ji zikirinsa in yara suka ji zikirinsa kuka suke ba sa iya iyayen su na rike su kullu kofofin gida ake shehu Ibrahim yana zikiri in ya fara zikiri bayan isha sai asbahi ke sa ko zikiri ne tsaye ba sosai ba hutawa haka yi zikiri haka za a yi ta yi kuma duk inda yara suka ji zikirin sai sun zo har ta kai mashi in gari ya waye ma yana kewaye yana jin anguwanni yana ziki na ce ai yana ba hukata ne duk wannan suke yin shi an ce a wannan lokacin ma wani ke wani ke tashi sai da ya sa aka rubuta mai a gaban rigar shi ana sayyidul majani ni ne shugaban mahaukata in dai hauka ce zikiri ba to ni ne shugabansu to haka aka yi ta yi tafiya ta yi ta nisa labari ya dinga yaduwa yara kanana suna ta bin shi ibrahim bakin ciki kullum sai karuwa yake ga zukatan waɗanda yake dama ba su amince da shi ba har ta kai ga abubuwan sun yi nisa saboda muhammadu khalifa yana da babban gona a nan kosi yana tura almajirai har ma in lokacin tafiya yana hada har su shehu ibrahim yana tura su sukan tafi gonar su je su aiki to su ko mutanen kosi sai suka lura duk sanda aka zo noma aka zo aikin gona shehu ibrahim sai ya dinga in an tsaya haka ko an gaji ko kuma ana huta sai shehu ibrahim sai ya dinga karanta musu qur'ani yana fassara musu sai su ji tafsirin qur'anin wani iri daban kamar lokacin ake saukar da qur'ani in shehu yana karanta sai hankalin mutane fara tashi hankalin mutane yana ɗimauta shikenan ana nan akwai wani a nan kosi nan ƙauyen kosi wanda suke kula da wannan gonakin nan ana suna ce da shi majaken shi wannan majaken shi ne ya fara neman shi ibrahim ya ce to yana so idan watan ramadan ya zo shi ibrahim ya zo ya musu tafsirin qur'ani kenan sai zo wurin Muhammad al-Khalifa ya ce mutanen kowace sun nemi in je musu tafsirin wani kai ka isa kai tafsiri sai yi wani karatu kai kaza kaza kaza kaza kaza ya fara sai shi Ibrahim ya koma ce sai hakuri lokaci bai ba shekara ta sake kewayowa suka sake neman shi Ibrahim ya musu tafsirin Qur'ani ya ƙara zuwa samu Muhammad al-Khalifa Muhammad al-Khalifa ya ce a ai sam bai zai tafsiri ba ita faɗa ita faɗa shikenan aka sake shekara ta sake kewayowa sai Ibrahim radiyallahu ta'ala ya ƙara zuwa wurin mahaifinsu sai ya ƙara zuwa wurin shi sai di Muhammad Khalifa ya gaya masa ya ce ina so ka taimaka min ka bani littafin wato tafsirin mahaifinmu in je da shi in fara karanta waɗannan bayan Allah tafsirin Qur'ani saboda sun nema Muhammad Khalifa ya ce a baka isa kai tafsiri ba kenan sai Ibrahim ya ce to abinda za a yi yanzu kam lokaci ya riga yayi in ka dan yi tafsiri falillahi alhamdu amma baka dan yi tafsiri ba falillahi alhamdu izini ya riga ya zo daga Allah ko tafsirin mahaifinmu ko ka bani abinda yasa nake so ka bani tafsirin mahaifinmu ina neman albarka ne idan baka bani tafsirin mahaifinmu ba to ana la ahtaju fi tafsir ayi kitabin li asta'inu bi fa ana bi nafsi ala alkitabu walhamdulillah ko ka bani in je in karanta ko kar ka bani dama ina neman albarka ne in baka sani ba ni ne kitabul lahi allazi ma farrada Allah fi min shay'in ma farradna fil kitabi min shay'in babu abin da baya ciki na na asirin wujudu duk saboda haka zan janye aman shi kawai haba yau ya je fara tafsiri ya tura CID ya wannan yaron wani daga cikin tafsiri ku je ku ji to duk wanda aka tura ya je ji ba zai bai dawo eh sai ya ga gindin zama kuma to akwai yan uwansa an ce ya tura sai di ina ji ko sai di Muhammadu Zainaba babban malami ne kusan an ce fa daga sai di Muhammadu Khalifa a gidan ba ne karatun shi sai di Muhammadu Zainaba yi da ya je zauna ya ji karatu an tura mutane sun kai uku basu dawo ba ya ce Muhammad Zainaba da Allah ko me ka ji ka zo ka biya Muhammad Zainaba ya je ji tafsiri malam subhanallah sai ya tashi dawowa Muhammad Khalifa sai dai labari ya ji kawai ga sai ni Muhammad Zainaba ce in yana ana kwace kaya a gidan sai ta a je a kira shi kai yaya mun yi shi dama na zo in kwace kaya na ne in zan mutu sai in zo mai sallama ce a'a kai ba ya ce ai abin ya wuce ni ma ya ce wallahi da mahaifinmu yana da rai shi ma da ya bar tafsiri a jaji wannan kasan dai duk iliminmu dai da babanmu da ke takamar shi ne makomar ilimi to ko shi inda yana da rai wallahi wurin wannan tafsirin zai je zaune to fa wannan sai janyo kamar musulunta sayyidina hamza musulunta sayyidina umaru kaga budi ne a musulunci kuma sai ya zama ƙara wani zafi kafirai suka ƙara zafi saboda tunanin za a fara kwashe musu jama'a sai zafi ya ƙaru aka fara shirya makirci har sai da ta kai shi bayan in ana tafiya ma yana kubar almajiran su karkata ka can karkata ka ku bi inda kuka ga ina ji akwai wata rana an fito bayan sallah asubahi shi Ibrahim ya daga kai ya kalli wani wuri haka ya kira wasu almajirai guda hudu shi wasu rumba yana ciki sai dai ali sai sai yana ciki sai dai wannan sabon hudu sai dai abubakar sun bai sai dai umar turiya sai dai usman jan sai dai ali sisi wanda dama su ne arkanul kirafati ya ce su haka nan ya nuna musu wani wuri haka haska ya ce su haka wurin ana haƙawa ana haƙawa ana haƙawa kawai sai aka ciro kan kare din layu a jiki da allura yan kafa ya ce to da wani ya wurin ba wasu ya taka ba in dai har yi gidda wurin to shi kenan ba shi ba lafiya ba zai ƙara samun lafiya shi ya ce to zo da kar a ƙa'idar sallah aka fito sallah da asubahi ko kuma da magana za a yi kar wanda ya taka inda ba nan na taka ba duk inda na taka ko akwai asiri ya ɓaci to haka aka dinga shirya kai an yi makircin ma makircin duk bai yi ba aka fito a fito mu waɗannan kawai ta ƙarfi kawai wata rana shehu ya zo da almajiransa an zo nan masallacin kaiba haulak kawai ranar juma'a shi kenan muhammadu khalifa radiyallahu ta'ala a shi an sassa waɗansu garada kasan mutanen su daga akwai ƙarfi aka samu wasu ƙatti malam aka ce ai kansu raga kowa to dama sabon shi ibrahim sun saba da inda suke ana zikiri saboda wannan lokacin zikiri ake ba ka kauta ana so a kulle wata kofa ne wata ta ki buɗuwa shi failak sanar da mutane Allah to a nan lokaci ana zikiri sai wurin ya zo haba malam ai sai aka fara tashi ana karyo itacen bishiya reshen bishiya sai duka dukan mutane wato abin da ya faru a wannan ranar abin ba a maimaita shi in aka maimaita shi ko an ce maka abin ya wuce sai ka ce Allah ya isa Allah abin ba kyau suka dinga aikata abubuwa har shi shehun kanshi har sai da ya gaya ma wani ma wanda ya zo ya aikata masa wani abu ya ce kaga wannan kafar da ta yi kaza to wata rana sai ta biyo ni tana so ta ganna abin ya gagara wata rana sai ka zo da kafarka kana so ka gani abin wanda ba su kai ka kusa da ni ba ba za su barka ka ganna ba ni din nan da kake gani kake yi kenan har aka fasa ma wani almajirin sa ido kamar yadda aka yi katada ya riko idan a hannu yana kuka shebran ya karbi idan ya maida masa ya mai tofi idan ya koma ya zauna koma daidai waɗanda aka kakkarya waɗansu an jikkata su shi ibrahim radiyallahu anhu duk ya musu kenan an dawo an can inda suke a bayan nan aka tafi aka rusa inda shehu yake shi ne har shehu yake faɗi mazzaku jildi jaharan akhar juni min makani duna zanjin gaira an yi hubbuda hafi da nani sun ke ta fata ta sun rusa gidana sun aikata min kaza ba dan komai ba saboda kaunar ɗaha ta tabbata zuciyata kawai dan nafi su san annabi kawai shi ne to aka zo shehu ana zaune da almajirai ana zikiri ana kawai sai ga irin motar nan black maria an zo kawai za a tafi da shehu almajirai suka tattaso shehu ranar cikar wanda ya bi almajirai ana ta kuka shehu ya ce na ji daga bakin wanda baya magana da san zuciya babu abin da zai cuce ni a cikin wannan halitta so da ku kwantar da hankalinku kar ku damu yanda ko gana ta haka zan dawo aka tau da shi Ibrahim aka kai shi wurin hukuma ashe an rubuta wasiku duk manyan nan har da waɗanda ma ba sa jituwa da mahaifin shi a nan lokaci duk sai suka haɗa kai wai ko Allah kuma mun khalifa duk sun san waɗannan mutane dama ba ma san gidan suke amma aka haɗa baki aka zo aka rubuta maganganu wai su ne manyan kaza ga wani yaro ya taso yana neman kaza kaza aka zo aka rubuta shauran ya zo aka zaunar da shi aka ce masa yaya ka san muhammad na khalifa aka zaluma sunan manyan nan ya ce ya san su ai ni ke tsakaninka da shi ya ce tsakanina da shi sai dai godiya muhammad na khalifa in ba dan mun tashi mun gan shi akan shirya ba dadin mun lalace mahaifinmu ya rasu muna yara muka taso muka ganshi mutumin kirki ne ilimi muka bi shi sai Allah ya samu ma muka zama haka amma da mun taso mun ga ba irin wannan hanyar ke ba damuwa mun zama mutanen banza to amma albarkar shi sai manya suka ce to ai kuma wani abu sai aka ɗauko takarda aka gani shi ka san me rubutu a ce karanta karanta wai shehu yana haɗa menene yana haɗa ƙungiya yana so ya juyin mulki ka san hukuma idan aka gaya mata kana so ka taɓa mulkin to ba zaman lafiya shi ai gashi gashi gashi gashi gashi ka san me rubutun ne ce ba ya shi Muhammad Khalifa da kai yace wannan kuskure ne na alƙalami ba wanda bai yi kuskuren alƙalami amma abin da na sani a kan shi shine alkhairi kuma ni na san har abada Muhammad Khalifa tsakanina da shi alheri ne ba zai taɓa cutana ba to yanzu wannan abu da aka faɗi shin da gaske ne ko yace a je gida a aka shi yana zaune a nan aka tafi aka je aka bincike shi yayi izini ko ina a duba gidansa ba komai sai wuka irin wannan ta yanka kajewa wuka yanka nama sai sikiri cikin gida har yara ƙananan karatun Qur'ani sai kada suka ce ka ai tun da muke a dai Senegal ba mu taɓa ganin gida irin inda yake ce da alama wato wannan arziki ne a Senegal idan muka bari wannan mutumin ya bar Senegal to duk kasar da ya je mun ji kunya waɗannan malaman da suka suka faɗi wannan magana duk mun san gidajen su bai yanda ake bauta Allah bai kai yanda mutanen wannan suke bauta Allah sai mun je mun ga mutane masu hankali na tsotsu ba abin da suke sai bauta Allah akwai alamar hasada tsakanin su gashi irin lafazin shi a hankali a natse su kuma sun zo suna hayaniya mene a kama shi a mai kaza gashi kuma ya zo mutum mai hankali ne to daga nan shi ne dalilin da ya sa har wani babba daga cikin manya ya ce to shi zai ba shehu wuri shehu ya gina wuri cikin lokaci shehu a koma ko ba a ta abincin da za a ci babu sai dai ganyen bishiya a lokacin duk wanda ya tarbiya wanda suka yi wafati daga tarbiya suna da yawa har kaburbura aka dinga yi musu saboda abin yana zuwa da zafi madadin haka aka dinga yi har Allah ka aje wurin wannan babba a gaya masa magana aje wurin wannan babba a gaya masa magana akwai wani dan uwan akwai wani almajirin mahaifin shi ya kamata mu karanta tsakanin su wanda shi ya kawo cikin jahir rasail din nan a wasiƙa ce shi ya aika masa akan abubuwan da yake faruwa shi yana gaya masa yau bismillah rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin arrahman rahim maliki yawmid din amma ba'du fa salamun tammun amun min indikati bi al abdul gani bi sayyidihi wa maulahu yace aminci cikakkiya mai ganewa daga ma'abocin wato daga bawa marubucin sunansa mawadaci da ubangiji majibincin lamarinsa gaban duk abin da ba shi ba shine Ibrahim dan Alhaji Abdullahi Batijani ila habibi wa muridu walidi asadi zuwa ga masoyina kuma almajirin babana mai gaskiya Alhassan Jayan sunan shi kenan mujibu anta alam bi anni an sahuka lillahi abin da yasa ni maka wannan takarda ina so in maka nasiha ne dan Allah billahi kuma da Allah ba dan wani abu wa anta alam ina so ka sani bi annaka cewa kai anta kai kanka wa gairka da waninka ta inan man kana kowane ne ma min abdan lillahi kowane ne kai bawa ne na Allah wa muridi shehu tijani kuma almajirin shehu tijani wa qad qarrara Allah ta'ala min sadiq hukumi hakika Allah tabaraka ta'ala ya tabbatar daga magabacin hukuncin anna ifadati hadhihi al-faidati faidati cewa kwararan wannan faila fit dariƙar tijjaniya cikin dariƙar tijjaniya ala yadi sa'idiya za ta bayyana a hannun mai ita radiyallahu anhu Allah ya kara mai yadda shi wa huwa sahibul faidati shine sahibul faidati ya zauha aina sha zai aje ta inda ya ga dama bi taqdiril azizil jabbari da ikon mabuwayi mai karfin iko wal faidatu kaga ita wannan faida da ummul afaq za ta gane duniya bi haulillahi da dabarar Allah wa kuwati ya kudratihi da kuma ikonsa la yamsiku ahadun babu wani ɗaya da yake tare ta wala yuqifu ahadun babu wani ɗaya da yake tsere ita wala ya hadisu shay'un babu wani abu da yake binne ta la budda an tamtaddu ala albasirati babu makawa faila sai tashin fudu a kasa sai su kana tijaniya duk inda tijaniya take sai faila ta je yace wa qadibta lallahu ba'd almashayikh hakika Allah ya jarrabu waɗansu daga cikin shehunnai wa ba'd ru'asa al-muqaddamin da wasu ba'arin manyan muqaddamai bi imalul maka'id suna ta shirya min makirci wa da'i da'awa da'awi al-kaziba su waɗansu suna ta shirya kulumbuto da asirai iri iri suna ta yi waɗansu kuma suna ta da'awoyi na ƙarya talaban li ifa'i nurullahi wai dan su bice hasken Allah wa ya ballahu shi kuma Allah ya ki illa an yutimma nurahu sai hakkin sa ya taka wa anta kai dinnan habibi na san masoyina ne kai munzu ana yafi in tun ina karami in ka zo wurin mahaifina kana yi min wasa na lura kai kana so na faliza saboda haka ka tabtu ile ka rubuta wannan takarda zuwa wurinka wa wahazziruka ina tsawatar da kai ba min an takuna mimman yuridu da irfa'a nurallahi kar ka zama daga cikin wanda suke so su bice hasken Allah shafaqatan bika dan ina tausaya maka ne ba la hirsan ala zuhurul faizati ba wai ina kwaɗayin ka zama daga cikin wanda za su bayyanar da faila bane ba na kwaɗayin wannan kai dai ina tausayin ka fa inna domin ita faila ta zaharu da haulillahi za ta bayyana da dabara Allah wa kuwati da karfin wa man arada kataniha duk wanda ya nemi ya boye ta fala yaziduha illa zuhuran ba zai kara mata komai ba sai bayyana kawai wa man arada tantirin nasa anha wanda ya nemi ya kore mata mutane wa an sahidiya ko kuma ya kore mutane ga barin mai ita fa inna fa inna ma yanfiru nasu anhu la anha ka sani yana kore wa kansa mutane ne ba faida wanzur sai wace ka lura da aini kalbika ka duba wannan magana da idan zuciyarka ba da idan kanka ba fatara su da kuma kuntu zaka ga gaskiyar abin da na gaya maka wallazi ya ta'ayyanu alaika abin da ya kamata kai ka gane ya bayyana gare ka in kadarta ala suluki al hatta takuna min allazina qala fi hakim sahibul munya sa'ibatul min sahibi in kana so ka kasance daga ciki kana da iko kai suluki ka shiga daga cikin waɗanda mai munya ya ce ɗa'ifatu min sabi waɗansu jama'a ne daga sabon shehu tijjani wannan baiti ne wanda yake cewa da wista ma ɗa'ifatu min sabi da wista ma ummatu mene ne na manta baitin ma wazalu sha'aratan min fardi shine ƙarshen baitin waɗansu jama'a ne da za a tara al'umma baki ɗaya a sa su a mizani to ba su kai gashi kan kwaya ɗaya daga cikin irin wannan jama'a ba in an tara al'umma kaf an sa su a mizani wannan shi ya taɓa ga sai di alisis shi da za a tara halitta kaf a ɗauko gashin sai di alisis a ɗora a sikeli a samu gaba ɗaya da shi wannan mu to gashin sai di alisis ya su nauyin gashin sai di alisis guda ɗaya zai ja su radiyallahu ta'ala to shine shi wace in kana so ka shiga cikin waɗannan mutane fa an kai kokari ka aikata wa illa in ko baka bukata fajlis ala halika ka zauna inda Allah ya aje ka wala ta alshi an kakka aikata komai ko ka ji ana zagin mu kai shiru ba ruwanka wanta alam ka sani annahu cewa lamarin la yakunu fi mulkin lahi illa ma arada Allah ba abin da zai faru cikin mulkin Allah sai abin da Allah ya nufa wa man arada shay'an duk wanda ya nufi wani abu lam yuriduhu Allah ba Allah bane ya nufi abu sakada min ainin Allah mutuncin shi zai sirri a wurin Allah wa alam ka sani an yi cewa ne usi ka ina maka wasiya wa usi nafsi kamar yanda ne wa kaina wasiya bi taqwal ka ji tsoron Allah sirri wal alaniyati ciki da waje wa muwalatu ahlillahi ka zama masoyin mutanen Allah bil mahabbati ka jibinci lamarin mutanen Allah da soyayya wal mujalasati ka rika zama da su wal musahabati ka abotake su Allah watakila an tusibaka minhum nafhatan ilahiyya watakila wani numfashi na ubangiji kai ma ya taba ka wala tad'a ma laysa laka kar kai da'awar abin da ba naka bane wala tad'a li gairika kar kuma kai da'awar shiga wani ka dan da yanzu ya ta yi shi ne ran da yake shi ne zai ai shi umar rubuci ne ba wani ba sai ai sai ni mamul hafiz al-alawi ne sai ai abdullahi bin lahadi ne wasu muhammadin nazihi ne kowa wai dan dai kar a ce da shehu ne shi wai ce to kar kai da awar abin da ba naka ba kar kuma kai da awar abin ga waninka ka kyala abin ga Allah qala ta'ala Allah tabaraka ta'ala ce wala taqahu ma laysa laka bi ilmun kar ka kuskura ka shiga abin da baka da ilimi cikin sa man arada man arada izzatar darain wanda yake neman daukakar duniya da lahira fa innal izzata lillahi jami'a to girma fa baki daya ya tabbata ga Allah tabaraka ta'ala wa mahabbatullahi san Allah to urafu ana ganewa bi mahabbati ali da san mutanen Allah in mutum ce ma yana san Allah ga bi san mutanen Allah ƙarya yake ba Allah yake so wa humul arifuna billahi ba wasu bane mutanen Allah illa masana Allah wa jarika kaga makwabcin nan naka haza wannan alhaji Muhammad Zainaba wannan dan uwan nawa yaya na sayyidi Muhammad Zainaba arifun billahi masanin Allah ta'ala wala a'rifu min amsalihi arifun siwahu ni kai a cikin tsararrakin sa ma ni ban taba sanin wani masanin Allah kamar shi ba fa kuma ahu lillahi ka zama tare da shi dan Allah wa billahi da Allah billahi cikin Allah san tafi aminu zaka amfana daga wurin shi wa san tafi aminku salani zataka kuma almajiran ka za su amfana daga gare ku wala ya zurka shi in kakkai tunani in ka dini wani abu zai cuce ka ba abin da zai cuce ka la fi duniya wala fi lakirati kai ba a duniya ba ko a lahira in ka dini ba abin da zai cuce ka wa in lam taf'al in ko ba kai haka ba fala yadurullah shay'a ba abin da zai cuce Allah wasa ta'alam da sanne zaka sani fi duniya wal akhirati duniya da lahira anni uhibbuka la li shay'in zaka gane cewa ni ina son ka ne ba dan wani abu ba fa inni cewa ni al yawma a yau la uhibbu shay'an ba na son komai sai Allah wallahu alama da qulu wake wassalam ya ummukum wa akhassu sami walidi alhaj wa akhuhu wa kataba ibrahim bin alhaj abdullahi tijani fi ama alfin wa salatin wa tis'a wa arba'ina hijriya bikosi a kosa aka rubuta takarda wannan duk an yi saboda halin da ake ciki a lokaci so za mu tsaya da mu
Sheikh Ibrahim bambarinka, Shehu Sheikh Ibrahim bambarinka, ka zama hanzi kaulaki shehu babu gidan da a yanzu ba haka. Shehu ka zama hanzi kaulaki shehu babu gidan da a yanzu ba haka. kai idan rana ta fito mutum ya zo tare ta da hannu ya yi hauka. Malam idan rana ta fito mutum ya zo tare ta da hannu ya yi hauka. Kaga waidan karfe wanda wuri ya sa ka ina ya ga lankwasa ka. Rugu baban motsi na layira da barza kushe